kuma daidai wanda ya kuma cikin wata mun tsaya kan aya da ta yi a jiya insha Allah ta'ala za mu ji gaba za mu tsaya kan aya da ta yi da biyar insha Allah ta'ala mun ɗari da arba'in da biyu mun tsaya kan aya ta ɗari da arba'in da ɗaya jiya za mu tashi kan aya ta ɗari da arba'in da biyu insha Allah ta'ala إن المنافقين يخادعون الله نزاك والله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأكبر من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابهم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
wannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana wa mutane sifofin munafukai waɗanda suke bayyana musulunci su koya kafirci a zuciya suna nuna cewa kamar suna tare da musulmai alhali suna cutar da su ne a boye Allah ta innal munafiqina lalle su munafiqai yukhadi'una Allah suna neman su yaudari Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa khadi'uhum alhali Allah shine wanda yake mai da yaudarar su akan su malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san abin da yake bayyane da koye don haka babu wanda yake iya yaudarar sa amma abin da ake nufi za su yi muhawalan yaudarar Allah ranar tashin alkiyama kamar yadda suke yaudarar mu'minai a rayuwar duniya shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a cikin alƙur'ani yau mai yaba asuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lahu ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai da su gaba ɗaya kowa yana tsaye a gurin su munafikai yanzu ce wallahi tallahi Allah kaza kaza su ta rantsewa Allah fa yahlifuna lahu sai su rinka yau rantse masa abin da ya tabbata sun yi sai su rinka cewa ba suna rantsewa da Allah kama ya halikuna lakum kamar da suke rantse muku a duniya ku yadda da su za ka ma za su yi kokarin wai rantsewa Allah a ranar tashin alkiyama wai don ya yadda da su alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya san abun da yake koye da abun da yake bayyane da abun da mutum ya koya a zuciya da abun da mutum ya bayyana domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ranar tashin alkiyama yawma tubula sarati rana ce da za a bayyana dukkan sirrace sirrace ba wani wanda zai iya koyewa Allah tabaraka wa ta'ala da komai duk abin da mutum yayi Allah ya sani Allah yana gani don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yukhadi'una Allah ma'anan yukhadi'una Allah kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana shine wannan cewa za su yi kokarin yaudarar Allah ta hanyar rantsewa kamar yadda suke yaudarar ku a duniya a rayuwar duniya su rantse muku akan ƙarya sai ku yarda yana daga cikin sifofin munafurci rantsewa akan ƙarya suna san cewa magana da yake faɗa ƙarya ce amma sai rantse da girman Allah wannan sifa ce ta munafurci domin baya ganin girman Allah kuma baya tsoron Allah. Allah ce wa idza qamu ila salati idan suka tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi cikin kasala. Ma'ana an kawo shi a sigan ko ala ma'ana suna yawan kasala a cikin sallah da kuma yin wasu abubuwa wanda suke nuna alamomi na kasala. Karkashin wannan malamai suka ce da za a kira sallah mutum ya yi tsaki to wannan yana iya zama munafiki da saboda ya ji kiran sallah bai kari ta abin da yake yi ba sai ya yi tsaki ko kuma a kira sallah mutum ya rinsa fiska ko kuma a zai fito sallah amma kuma ransa a ɓace ko kuma an kira sallah hankalin sai tashi ya ji cewa ba hakan yake so ba wannan yana daga cikin sifa na munafiki na munafiki sannan munafikai sukan jinkirta sallah da gangan a kira sallah lokacin sallah yayi sai wani abu na rayuwa ya zama shine mafi daɗi gare su musamman lokutan sallah irin wanda ake shagaltuwa ko da bacci ko kuma ake shagaltuwa da harkar rayuwar duniya misali sallan asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as'alu salati ala almunafiqin salatu subh wa salatu isha mafi nauyin sallah ga munafikai shine sallar asuba ana bacci a tashi a je masallaci a wannan munafukai ba sa ba sa bukatan haka malamai suka ce in an kira sallan asuba munafukai sukan zauna su ta juye juye bacci yana musu dashi shaidan yana cewa a juya yana girgiza su daga a cigaba da bacci da sauran dare da sauran dare sai in ya ga haske ta cikin ɗakinsa sai tashi gurgurgurgurgur sai je alwala sai zo ya dungura sallan kamar yadda kaza take hoto ma'ana suke cin abinci ya dungura ba wani cikakken sujjada ba cikakken ruku wannan sifa ce ta munafiki yawa zaka ga wasu suna yin wannan wani sai ka ji ya ce shi baya iya tashi da asuba baya iya tashi da asuba amma in za a raba kuɗi ya ji labari zai tashi a ranar da asuba ko kuma ya ce za a yi tafiya daga wannan garin zuwa wani gari domin wata bukata tasa ko kuma aka ce akwai jarrabawa jamuran asabar za a yi a gari kaza zai yi ko kuma santansa guri kaza ne daren ba zai yi bacci sosai ba kuma da addu'a zai tashi a je a yi sallah sai ya turo takarda mala a taimaka mana da addu'a za mu yi jam a ranar ya yi sallah asuba kuma yana so a taimaka musu da addu'a za su yi jam amma sauran ranaku gaba ɗaya shi an yi shi bai iya tashi da asuba amma ranar jam ya tashi da asuba kaga akwai shuka da warwara kenan saboda haka Allah tabaraka wata'ala yana faɗa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifan munafikai yana daga cikin sallan da suke musu nauyi sallan asuba da sallan isha in an kira sallan isha sai mutum ya barka yana jira ko yana wasu maganganu ko yana wata dawainiya yawanci bayan Allah na kwarai in an yi sallan asuba abuna magariba sukan zauna suna ambaton Allah har isha din su zo su same su in ko mutum yana da wani abun da zai je yana zuwa yana yi hankalinsa yana kansa za a kira sallan isha yana yin abin da yake yana duba agogo lokacin sallan isha ya kusa lokacin sallan isha ya kusa da ya ji kiran sallah sai doshi masallaci domin za a je a yi sallan isha idza Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wa safi al-awwal لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا للسهم da a ce mutane sun san falalar da yake cikin kiran sallah a ce su kira sallah su da kansu ko kuma a kira sallah suna masallaci ko kuma a zama a ce su ne masu kiran sallah din sannan aka ce ba za su samu zama kiran sallah din a ce kai ne ladanin masallacin anguwar ku ba sai an yi ƙuri'a na sayin da kaga sun yi ƙuri'a da sai ga fosta kawai wai me yake nema ne sai ka karanta neman ladancin anguwansu ha wannan da mun san falalan kiran sallah ce amma abin da ba mu san falalansa ba muka san hatsarinsa sai kaga an yi kwafta a kansa ba mu san falalansa ba amma mun san hatsarinsa domin kafin ka samu hadisan tsallakewa a shugabanci da falala da sauransu sai ka yi tsallake na hatsari da shiga wuta da sauransu a cikin shugabanci da yawa kafin ka je tsaye da yake cewa inna Allah Allah Allah madaukakin sarki yana tare al-muqsituna wato shugabanni masu adalci na madina ka dingina da sharadin adalci shugabanni masu adalci ranar tashin alkiyama ala yaminir rahman suna kan kujeri a bisa damar Allah wakilta ya daidi yaminu dukkan hannun Allah dama ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan amma kafin ka je wannan hadisi zaka ga an ce abuna Allah madaukakin sarki ya ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk aka ba shi shugabanci sai ya haƙin shi ko da bayan allura wuta zai shiga ba zai je aljanna ba to wannan ya kamata ya bawa da tsoro sama da abu nan amma idan kana duba kwastoci ba an jima kaɗai da aka ce saura kwanaki kaza ko wata kaza zaɓe falwayan anguwan ku zaka daina ganin itacen duk hotunan mutane wani falwayan ma in ka gani zaka ɗauka kai ma hotonka zaka ɗauka ƴan anguwan ne kawai ke manna hotunan ashe wai wasu ne masu son su zama wani abu to da mun san fadalan kiran sallah da abin da yake cikin sahun farko kuma aka ce ba za mu samu ba sai mun yi abuna ƙuri'a to da an gamu muna gwagwarmaya wajen yin ƙuri'a walau ya'lamuna ma fil asmati was subhi la atawhuma walau habwan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da a ce mutane sun san fadalan darajar da za su samu cikin sallar isha da sallar asuba to da sun zo musu ko da ba su da kafa sai rarrafe suke fija da cikinsu to da mutum ya je masallaci don sallah masu ba kaga wannan yake nuna matsayin sallah ta asuba sai munafukai sai sai musu nauyi idan mutum ya ji kiran sallah ya buɗe ido in ya ga karfe hudu daidai ne ko kuma hudu saura ko kuma uku da rabi ne a shi wannan kiran farko ne sai sake jin barban sai shiga kiran farko ne yana dan buɗe ido mai kokarin shi na zai ringa dan tasbihi yana dan tasbihi kafin shi ya saki girgi za shi sai wul sai wuce kan an jima sai ka ji ya ji kawai ka ji kamati sala to ka ji kamati sala Allahu akbar zai tashi a guje mai kokari ke maza maza ya alwala sai ya samu raka'an farko irin ruku'i ne nan kafin liman ya dago ya iso masallaci amma munafiki kwata-kwata kullum yawanci baya tashi lafiya mafi nauyin sallah ga munafiki shine sallah asuba sai ka je ka samu gidaje girka girka an gina su manya manya amma in ka je sallan masallacin sallan asuba a anguwar za ka yi mamaki can gidan ba a bude an fito ba can gidan ba a bude an fito ba can gidan ma ba a bude an fito ba gaba ɗaya kawai sai ka samu da masu gaji ne da wasu mutane da yan matasan anguwar masu zafin abunan ustazanci kafin nan in Allah bai Allah ya kiyaye. Wani za ka ga yana da ƙoƙarin mutazanci kafin a samu aiki ko ba haka ba. Sai ka samu sune kawai can tsawon farko ta nan gefe ga fili ta nan gefe ga fili su iya sune kawai a bayan lima an yi sallah. In hantsi sai kuma in ka ringa ganin motoci kala kala suna fita daga gurin wai za a tafi wani. Ga sama ja, ƙasa ja, tsakiya kuma ana so ya zama ja Allah ya kiyaye. Saboda haka wa'ina abubuwa ɗin a sani cewa fita sallan asuba yana da mahimmanci a gurin mu'mini mu'minai dama suna iya ƙoƙarin su ga cewa sallan asuba sun fi in dai ba yanayi ko na ɓace rana ko wasu dalili ko uzuri ko rashin lafiya ko makamantansu ya sa mutum ya makara bai samu sallan jam'i amma kullum mutumin kwarai ƙoƙari ke ga cewa ya yi sallan asuba a cikin jam'i ya yi sallan azahar a cikin jam'i la'asar a cikin jam'i magariba a cikin jam'i isha a cikin jam'i wannan sallolin in ka tara mintunan da suke ci gaba ɗaya yan kaɗan dukan su gaba ɗaya yan ka tara su ba sa cin minti talatin sai in ka samu mai ƙoƙarin yawan azkar shine wanda in ka haɗa da azkar ɗin da zai bayan magariba da bayan asuba wataƙila su ci awa ɗaya dukan su sallolin gaba ɗaya amma duk da haka sai ka ga a duk sauran awoyin namu ne mu yi abin da muke so a ciki amma mutum sai kaza su iya waɗannan sallolin masu ya kasa yin cikin jami'i alhali annabi sallallahu alaihi wasallam makaho ya zo yana son uzuri ya rasulullah ni makaho ne gidana yana nesa da masallaci kuma wani sa'in ma a yi wa galaka da sauransu saboda haka zan iya yin sallah a gidana in na ji kira sallah lokacin sallah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a za ka iya yi har ya juya ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai a kira shi aka kira shi aka ya ce masa kana jin kiran sallah ya ce ina jin kiran sallah ya ce to ka amsa kawai ka je masallaci wannan fa makaho ne wanda ba shi da ilimi yana nesa da masallaci yana da uzuri ya ba da uzurinsa da an ce yayi a gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan magana yace a ya je masallaci mu kuma mutum da ido hankalinsa kwance lafiyarsa kalau yana da abinci yana da kwanciyar hankali ya koshi ya yi komai an hore masa abubuwa da yawa wanda ba a ba wa ɗansu ba amma sai a yi sallah wasu ba balwan da haka yana daga cikin sifa ta munafukai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kusa umarci wani ya tsaya ya yi sallah tare da mutane a sallan asuba in an kira sallah an tada sallah ni kuma in tsaya a baya in ga waɗanda ba su zo sallah ba in tashi tare da waɗansu mutane mu je gidajensu mu kona a kona gidajen su ciki saboda ba su zo sallah asuba ba manzon Allah ya ce na kusan yi haka suwaye ake samun musu sallah asuba ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutanen kwarai ana iya yin shekara a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu sahabi ɗaya ya rasa raka ne ba duk kowa ya zo ba shi yasa lokacin da ba shi yasa aka samu matsalar sabani ba cikin cewa in an yi kalla an idar a masallaci shin za a iya yin sallah a masallacin ko ba za a iya yi ba wanda suka ce za a iya yi suka kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo bai samu sallah ba sai ya tsaya yana yin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yatasaddaq bi hada waye zai sadaka ga wancan mana wani ya tashi ya sallar nafila a gefen sa sai su zama ya samu ladan jami'i wanda suka kafa hujja da cewa za a iya yi a masallaci bayan an idar da sallah sun kafa hujja da wannan hadisi wanda kuma suka kafa hujja da cewa ba za a yi ba su ba su kafa hujja da wannan hadisi ma'ana sau nawa aka samu an yi haka aka samu sau ɗaya ne wannan kesin wannan sahabin ne kawai wanda ke nuna karancin faruwar hakan ke amma mu yanzu za ga masallaci har gari ya waye jami'a ke har rana ta fito ba don ana rufewa ba ba don mutane kuma wani mutum sai kaga yana jin kunya in rana ta fito bai sallah ba za ka sai ya leka ya leka sai ya fito iya ɗakin sa kawai ya zagaya kuma duran sai na ta ɓaci duk wanda ya zama bai je sallan asuba a cikin jami'i ba za ka ga a ranar kawai zai yi ni cikin ɓaci rai ne da wani irin rashin walwala a cikin rayuwa. Don haka malamai in ka duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace hatta rinsa fiska in mutum ya ji kiran sallah yana daga cikin sifa ta munafiki ko ɓaci rai ko tsaki ko makamantan su. Yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace su munafikai wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala fiska cikin kasala sannan yura'una nasa suna nuna wa mutane abin da suke na wannan sallah ne in su kadai ne a daki duk duk duk duk kawai za su ci gugu ba ta kawai su tashi in an an zo cikin mutane ne ya dan ji kunya bayan ma dama sai da aka idar tukuna sai zai samu dan sauran mutane a masallaci zai je na kunya alhamdulillahi rabbil alamin ya sai ka je na kira kira wannan yura'unan nasa Allah ya kiyaye ko kuma in yi ruku ya dan dage ya dan tsaya a cikin ruku ya dago ya dan yi sujjada haka nan yura'unan nasa ko kuma su kawai a fito dai masallacin ne don kar a ce wani baya jin wannan kuma wata matsala ce har yanzu da sifa ta munafukai mutum ya zama to kullum yana kokarin ya zo masallaci ne don kar a ce baya zuwa masallaci ya zo ba don Allah yake yi yana yin riya'an ce haka kar mutum ya zama to don wai mutane yake don kar su ce baya zuwa masallaci a kuma don kar su ce a wani shi ba mu taba ganin ta ba ko kuma ba ma ganin ta a ya zama to kawai don Allah yake in ya zo masallaci zai tawo masallaci domin ya sallah ne yana neman lada a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo yana sallah don neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala in shi kadai ma yake sallah yana yin ta da nutsuwa da cika da kamala in a cikin mutane ma yake sallah yana yin ta kamar yadda ya saba da cika da nutsuwa da kamala abinda kawai yake nema shine Allah tabaraka wa ta'ala ya karba sannan yana yi domin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani riya a cikin sallarsa amma su munafikai Allah ce yura'una nasa suna nuna wa mutane sallar su da sauran ibadan su wala yaquluna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai dan kada ba a ce ba sa ambaton Allah sam sam ba a sai dan kada rayuwar mu ta yau yawanci ba ambaton Allah rayuwar sahabbai da magabata suna ambaton Allah ne ko yaushe mutum ya tashi ko yana tafiya ko yana zaune sai sa Allah tabaraka wata'ala yana sifanta mu'minai allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi suna ambaton Allah in suna tsaye wa qu'udan in suna zaune suna ambaton Allah wa 'ala junubihim in suna kwance akan bayan su ko gefen su suna ambaton Allah kar mutum ya dauka cewa kai kullum sai a ce mai ta ambaton Allah to yaushe za ka yi magana da abokananka to yaushe za ka yi hira yaushe za ka yi surutu wannan ba aiko ka don su ba amma ya halatta gare ka ka tattauna da mutane yan uwanka ko ka ɗan yi magana da su har ma ka yi zolaya ka yi zolaya ka zolaya abokananka a yi dariya ko ka abuna duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yana yi wa sahabbansa ya zolayi wancan ya dan tsokani wancan a yi dariya shi ma ya saurare su su ba shi labari ya yi dariya yana yin wannan bisa wasu lokuta ma ba sai zama cewa gaba ɗaya lokacin kuma duk na wannan ba kuma sannan a ambaci Allah mafi yawan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah mafi yawan lokaci dukkan mutane na kwarai da suka gabata suna ambaton Allah mafi yawan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah hatta yana cin abinci in yi noma guda zai ambaci Allah kafin wata noma haka aka samu magabata suke yi a Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala gashi nan a rayu kwana-kwanan nan ya rasu amma shi ma saboda yawan ambaton Allah yana cin abinci tsakanin loma da loma yana ciki. Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala da yawa daga cikin mutane ya dau nauyin su ba a san shege daukar nauyin su da cin su da shan su da abincin su da siran su ba shi bayan ya rasu. Mata ta zo tana kuka tace tun wani shekara nawa da suka wuce Sheikh bin Bas yake ba ta salari kullum da ita da 'ya'yan su da shi suke cin abinci. Sannan in ana tafiya ga shi dai makawo ne ga tsufa amma in ana tafiya cikin dare in kun kwanta don ku huta shi tashi yake na ganawa da Allah tabaraka wasu na jimbiri kawai baya iya huta Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala baya huta yana tafiya tsakanin masallaci da gidansa yana karatun alqur'ani ko kuma yakan sa ɗalibai wannan yana karanta kaza wannan yana karanta kaza yana ji a tsakanin gidansa zuwa masallaci abin da yake ji kenan sannan idan yana dawowa abin da zai ji daban in ya zo cikin gida abin da yake yi daban in yana zaune abin da yake yi daban za ka baya so a raba shi da ɗalibai ko yaushe wasu birnin su saka ma'an lazi ne da yauna rabbahun bilgada ce wal ashi yuri nuna wajen ko yaushe yana cikin ilimi da ilmantarwa wannan su ne bayan Allah na ƙwarai wanda a zamanin mun nan suka rayu irin su shekaru sai kan mun sha abin nan zama ya karantar da sauransu sai bin ba ba mu gan shi ido da ido ba amma dai mun san yana raye lokacin muna muna raye ya rasu cikin yan shekaru kaɗan da suka wuce amma ka ji irin sifar su da suke da ita kai ka ce sifar sahabbai Sheikh Usaimi rahimahullah ta'ala a Sheikh Rashid yake ba mu labari lokacin da suka je Qasim Daura ɗaya daga cikin ɗaliban sai ke cewa Amir Abdullah shugaban ƙasar Saudiya ne yanzu kenan lokacin yana vice president yana mataimakin shugaban kasar ana so a naɗa Sheikh Uthaymeen ya zama shine mufti na abunan ko kuma mataimakin mufti din na mamlaka suna iya kokarin sun yi sun yi sun yi maganar waya ta gagara sai da ya taso ya zo gidan Sheikh Uthaymeen sati yayi a gidan yana lallabin Sheikh Uthaymeen ya zo ya karɓi wannan matsayi Sheikh Uthaymeen yana cewa shi ba zai rabu da ɗalibansa ba ba zai rabu da ɗalibansa ba haka mataimakin shugaban kasa ya haƙura ya bar shi da shi ake cin abinci don ya lallabi shek amma ina wannan saboda lahiyar kawai suka sa a gaba da kwaɗayin menene za su samu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanzu da aka ce ana neman ka za ka iya bacci ne ma sai ana neman ka amma sai gobe karfe takwas kaman ka tashi ka kira sallah karfe uku a yi sallah haka za ka yi ka buɗe ido ka ga agogo dai har yanzu dai karfe uku an jima kaɗan karfe sai ka ga agogo ya ki tafiya sai ka yi bacci ka yi bacci daga gare har yanzu karfe uku da minti goma Allah Allah kake safiya ce ka yi wanka ka zauna sai ka fito waje ka leka gari da waye kana Allah Allah ka samu dai ka leka to haka rayuwar mu ta yau take don haka munafikai yana daga cikin abun da su yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai dan kada mu yawanci zaka ga ba ma tafi yawanci ba ma ambaton Allah yawanci ba ma yin abun da ya kamata na ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sai dai magana kawai in ka dinga yawan ambaton Allah ka ce wannan ba aina ya samu kai kuma hayaniyan aina ka samu gulman aina ka samu shi yana ambaton Allah yana tafiya wancan me yasa yake yawan ambaton Allah ne ko ka ji mutum ya ce wancan yana yawan ambaton Allah kai wancan anya bariye yake ba wai don kai ba za ka iya ba shi yana yi wancan anya bariye yake ba ai ba haka wani riya riya ba a gane ta a zuciya take Allah da yana hana mu kar mu yi riya. Duk wanda ya yi riya shi ya san riyan ne. Idan na yi abu don ayaba, to ni ne kawai na san wannan, domin a zuciyata ne na rai wannan, Allah ke yi. Idan mutum ya ɓoye ikhlasi a zuciyarsa, Allah ne san wannan. Idan ya yi abu kuma don mutane su gani sai ba Allah ne san wannan, ba kai ne ka sani ba. Sai dai in shi ne gaya ma ya ce ni fa abin da nake yi nan don mutane su yaba ne, to rankan kana da baki sai ka bara. Ka ce wallahi ya yake domin shi ya gaya min da bakinsa. amma inda ba shi ya gaya ma da bakinsa ba baka da ikon kai masa hukuncin haka sai dai kawai kai wa'azin kar a yi riya shikenan magana da zaka iya yi me ya riya Allah ne kadai ya san shi don haka a ambaci Allah yadda ya kamata an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa su ambaci Allah mutum zai tashi daga gidansa musamman don ya je kasuwa yayi addu'a shiga kasuwa ana samu Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an samu yana ambaton Allah a zamanin ayyamu a abin ayyamul ashir kwanaki goma na zulhijja na farko dinan yana ambaton Allah a ta a kasuwa yana kabbarori domin Allah tabaraka ta'ala ya ce wadkurullah fi ayyamin ma'lumat ko ma'lumat wadkurullah fi ayyamin ma'lumat sune kwanaki goma din wadkurullah fi ayyamin ma'lumat su kuma ayyamut tashrik su kuma sha ɗaya biyu sha Allah tabaraka ta'ala ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila don haka mu dage da ambaton Allah Allah ya ba mu nasara. Mugabgabi na bai na zalika, Allah ya ce, kai malam karanta.
مبلغين بين ذلك لا أسلام هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يؤمن الله فلن تجد له سبيلا
Allah ce muzabzabi na bai na zari, su munafukai suna jele ne kawai a tsakani, ba nan ba can, don muzabzabi na. La ilaha ula ba sa ga wannan bangare na mu'minai, malaman tafsiri suka ce, saboda ba su zamanto mu'minai khalisan wanda cikin zuciyarsu cike da imani bayyanansu cike da imani ba saboda haka shi yasa Allah ya musu muzabdabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula kuma ba su zama cikin kafirai tsantsa ba saboda sun bayyana musulunci a fili kullum suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun boye kafirci a cikin zuciya haka ba sa tare da mu'minai zan tsalla ba za a ce musu mu'minai ba sannan kuma ba za a ce musu kafirai zalla ba duka wannan kawai don wata fa'ida da suka sa a rayuwarsu ta duniya wadda suke cin mata da wannan matsayin da suka ɗauka. Allah ce wa man yau ne lahu wanda duk Allah ya bar shi cikin fata falan ta ji da lahu sabila ba za ka iya kama masa tafarki na shirya ba har abada Allah tabaraka wata'ala ya bar mutum cikin fata ka ce za ka shirya da shi ba za ka iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokarin sa don babban sa ya shirya da cewa qul la ilaha illallah kalimatu uhajju laka biha inda Allah faɗi cewa la ilaha illallah kafin ka bar duniya wannan kalma din in ka faɗe ta zan tsaya gurin Allah ta zama dalili da zan iya ceton ka ina yana cewa ka yi haƙuri ina tina su kuma kafirai suna gede suna cewa za ka ba mu kunya ka bar addinin abdulmuttalib babanka kakanninka za ka ba mu kunya muhammad za ka bi yaro wanda ya tashi a gabanka shi kuma yana faɗa su suna faɗa daga ƙarshe kawai sai babban sai ce kai ni na zaɓi mutuwa akan addinin iyaye da kakai shi kenan Allah tabaraka wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha da ka man yufilillah wanda Allah ya bashi a bace falan tajida lahu sabila ba za ka iya samar masa tafarki na shiriya ba Allah ce ya ajiye wallazi na amuru kama aka rasa.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
Allah tabaraka wa ta'ala ya sake tunatar da mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kar ku yadda ku riƙi kafirai su zama majibinta gare ku wanda za ku bayyana musu sirrin addinin ba ana nufin koyarwan addinin ku ba sirrin da kuka yi na addinin musulunci wanda ya dace ya zama musulmai ne suka sani ya zamanto kuma kuna gaya wa kafirai makiya addinin Allah amma inda koyarwar addinin musulunci ne ya halatta a koya wa musulmai addinin musulunci a shi sa muke magana ma yanzu a fili ana sawa a fili ana sawa a rediyo da sauransu muna cewa wanda duk zai musulunta ba ya zo ya musulunta domin addinin musulunci shine addinin gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ahadu min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana idan wani daga cikin kafurai wanda ba musulmi ba ya nemi ka bashi security ka bashi kariya ko da ana karsiya ne babu aminci a gari ana da an ga wanda ba musulmi ba za a horon masa sai wani daga cikin wanda ba musulmai ba ya ce ba ni kariya mana zan zo ni ina son ma in ji karatun kunnan wai meye ne musulunci ya ce ina so in ji in fahimce shi Allah ce wannan mutumin ka bashi kariya kar wani ya taba shi ku in hukuma ce ta musulunci ta ba shi kariya kar wani ya taba shi in ku al'umma musulmai ne ku ba shi kariya kar wani ya taba shi ku kare shi ku zo ku ce masa ka ki abin da musulunci ya faɗa ku gaya masa cewa addinin musulunci addini ne na adalci addini ne na son mutunci addini ne na ba da kariya ga juna addini ne wanda bai yarda a zubar da jinin dan adam haka kawai ba addini ne wanda bai yarda a zalunci dan adam ba addini ne wanda bai yarda a taba dukiyar dan adam ba addini ne wanda yake son wanda ya cancanci abu a bashi wannan abu wanda ya cancanci abu ko a dutse yake kwana ko an san shi ko ba a san shi ba ko an san asalinsa ko ba a san asalinsa ba inda ya cancanci abu ya cancanci matsayi ya cancanci ofis kaza a ɗauko shi a sa shi a wannan gurin ba wai sai an san shi a gari ba wannan shi abin da addinin musulunci ke koyarwa idan ya ji sai sai eh na ji amma dai ba zan yi imani da shi ba ni yanzu ban yi imani ba sai ku daidai kenan sai ku sake ba shi kariya ku ɗauke shi zuwa garin su inda zai samu aminci ya koma garin su haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan shine addinin musulunci wannan shine abun da musulunci ke koyarwa addinin musulunci shine addini na gaskiya ga wanda ya fahimce shi mutum ba zai tsaya a gefe bai fahimci addinin musulunci ba yana jin wasu maganganu kawai ya zo yana sukan addinin musulunci ko kuma yana abuna zargin addinin musulunci da wani abu wanda ba na gaskiya ba ko kuma kawai a rinka yaɗa labarai inda duk aka ga dama za a muzanta addinin musulunci sai a rinka muzanta shi a sako wancan a faɗi wancan duk ƙarerayi akan addinin musulunci saboda kawai musulmai suna zaune ba su da kafan labarai ba su da jaridu ba sa rubutu ba sa iya cewa komai wanda za su iya cewa komai kuma ba za su faɗa ba saboda a tunaninsu matsayi in sun faɗa za a sauke su addinin musulunci shi iya gaskiyar da yake faɗa shine abin da alkur'ani ya kunsa kuma wanda duk ya fahimci abin da alkur'ani ya kunsa wallahi ya tabbatar cewa alkur'ani gaskiya ne kuma addinin musulunci gaskiya ne saboda haka sai dai in mutum bai fahimci musulunci ba ko bai ji saƙon ba ko kuma bai karanta shi ba ko bai je aka karantar da shi ba ko kuma bai saurari karantarwa ta gaskiya ba to wannan sai yana zargin addinin musulunci yana faɗin abin da ya ga dama haka lalle a fahimci addinin musulunci shine addini na gaske Allah tabaraka wata'ala don haka yake faɗi la tattakhidul kafirina awliya ya ku mu'minai kar ku yi aiki irin na kafir abu da na munafikai wanda suke rikan makiya addinin Allah su ne majalintan su don kwaɗayin matsayi a gurin su ko don kwaɗayin abun duniya kar ku yi haka min dunin mu'minina ko riki kafirai ko ma bayan mu'minai su ne masoyan ku kar ku yi haka أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا yanzu ku mu'minai bayan kun zama mu'minai kuna so ne ku sanya hujja akan ku ranar tashin alkiyama ga Allah ma'ana Allah ya zama ya samu hujja akan ku haka kuke so malaman tafsiri anan wasu suka ce ai kowa a cikin mutane Allah yana da hujja a kansa amma abin da ake nufi anan shine yanzu kuna so ne ku bata wa Allah rai ku yi abin da yake kar ku yi amma in dai wai don hujja ne Allah ya kamo ka da hujja kowa a cikin duniya Allah zai kama shi da hujja yanzu misali hasken ido kawai da ni'imar ido ne in Allah ya ga dama zai iya kama mu gaba ɗayan mu ne saboda sallolin mu da azumin mu da abubuwan da muke gaba ɗaya in ka lissafa shi ka ajiye shi a gefe ka lissafa abin da aka bamu na ido da kunne da ni'imomi da yawa ɗaya kawai idan ka ɗauka ido kawai idan ka ɗauka za ka ga cewa ba mu biya haƙƙin ido ba to in Allah ce to sauran kuma ba to daga nan Allah zai iya kama mu shi yasa malamai suka ce Allah zai iya kama kowa da hujja da kuma azabtar da shi in yana son azabtar da shi kwanciyar ka a ciki kawai cikin cikin mahaifiya inda kake amma Allah ya ta kula da kai ba abun da ya bata ka ba abin da ya rikita ka ba abin da ya kashe ka har ka fito duniya kana jinjiri ran da aka haife ka ba za ka iya yin komai ba amma aka samu masu kula da kai masu ɗaukar nauyinka masu wanda in dai ka samu matsala sun samu matsala ba sa iya bacci ba sa iya cin abinci ba sa iya hutawa sai in sun ga kai in kani duka wannan in Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a biya shi ladan wannan ba wanda ya biya shi shi yasa Allah yana da hujja akan mu yayi mana abin da ya ga dama yasa Allah tabaraka wataala wasu malaman tafsiri suka ce ashiruna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina ana nufin yanzu kuna so ne ku yi abin da Allah zai kama ku da shi na hanyar cewa ga umarnin ku yayi sannan kun kun kun ki bin umarnin sannan ya hana ku yin kaza sannan kun ki ku hannu kuna yin wannan abu Allah ya ce innal munafiqina na'am إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
Allah ce innal munafiqina lallai munafiqai wanda suka koye kafirci suka bayyana musulunci alhali kafirci ne a cikin zuciyarsu ba ruwansu da taimakon addinin musulunci matsayinsu ba ruwansu da su yi wa musulunci abin da ya kamata su yi masa kullum ne ma suke su rusa musulunci don matsayinsu lalle waɗannan munafukai fi darkil asfali minan na Allah ya ce suna cikin kasan kasa na wutar jahannama wasu malaman tafsiri suka ce kamar da in ka duba tafsirin ibnu kathir ko tafsirin imamu shaukani rahimahullahu ta'ala Allah ta ce darfil asfali minan na suna cikin akwatuna na karfe wanda aka yi su na wuta ana sa su a cikin wannan akwatuna a ciki ake kona su Allah ya kiyaye Allah ce walan tajida lahum nasira sam ba za ka iya sama musu wani mataimaki wanda zai taimake su ya hana wannan azabtarwa domin mai azabtarwan shine Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda yake cewa Allah wani abu Allah ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba a cikin munafikai ne wa aslahu suka gyara aikin su suka daina munafiki ne kamar yadda malaman tafsiri suka fassara wa tasamu billahi sannan suka zo suka koma ga Allah tabaraka wata'ala suka rike igiyar Allah suka rike taggam suka rike imani suka bar kafirci suka bar munafiki suka wanke zuciyarsu ta zama zalla imani ne a ciki wa akhlasu dinahum lillah suka kebe addinin su ya zama don Allah kadai suke babu riya kamar yadda Allah ya ce suna yin riya a baya sai suka zama to akhlasu dinahum lillah kawai suna kebe addinin su ga Allah tabaraka wata'ala kadai Allah ce fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da mu'mini in ka duba tafsirin ibn kathir rahimahullahu ta'ala ko tafsirin imam shaukani yake cewa imam al-qutaybi yake faɗi cewa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa ulaika ma'al mu'minina wannan ba munafikai yace wannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da harshe mai ƙarfi a kansu domin Allah ya ce illal ladina tabu su munafikai sai wanda suka tuba bayan sun tuba wa aslahu suka gyara aikin wa akasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah bayan duk sun yi wannan Allah ce fa ulaika ma'al mu'minina waɗannan su ne waɗannan suna tare da mu'mini bai ce su mu'mini ba malaman tafsiri suka ce sai aka yi amfani da ma'a ma'a bi ma'anar musahaba kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa ma'ana ma'anar ta anan shine suna tare da ma'ana suna abokantakan mu'minai idan aka ce wane abokin wane ne bai zama wane wane bane idan aka ce Umar abokin Muhammad ne to Umar yana nan a matsayin sa na Umar amma sai dai abokin Muhammad ne ko yaushe suna tare amma bai zama Muhammad ba ko ba haka shi yasa fa ulaika ma'al mu'minina duk da wannan abin da suka yi na tuba da abin gyara aiki da komawa ga Allah da ikhlasi Allah tabaraka wa ta'ala ha yanzu yana jin irin abin da suka yi na munafiki saboda munin munafici Allah ce fa ulaika ma'al mu'minina ba za su taba zama mu'minai cikakku wanda suka yi imani tun asalin farko ba yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Khalid bin al-Walid rahimahu radiyallahu ta'ala anhu kaga shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi sayfullahi al-maslul takwabin Allah zararre idan Khalid bin Walid ya sare kai to wannan kayin ba a tsammanin zai shiga aljanna har abada in dai Khalid bin Walid ne ya sare shi bayan musulun tafsa ba lokacin da ya sare yana kafiri ba amma wata rana da suka yi matsala suka samu matsala tsakaninsa da abu nan tsakaninsa da Abdurrahman bin Auf sai faɗi wata kalma mai zafi ga Abdurrahman bin Auf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya kama huduba la tasubbu ashabi kar ku yadda ku sake zagin sahabbaina law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga nisfa ahadin wala nasiba ma balaga mudda ahadin wala nasiba kaga Khalid bin Walid sahabi ne Abdurrahman bin Auf sahabi ne amma akwai bambanci Abdurrahman bin Auf min al-muhajirin min as-sabiqin al-awwalin min al-mubashirin bil janna min ahli badr duka wannan Abdurrahman bin Auf yana da sannan min ahli bai ake ridwan Khalid bin al-Walid fa Khalid bin al-Walid bai musulunta ba sai ba da bai ake ridwan Khalid bin al-Walid ya musulunta to baya cikin as-sabiqun al-awwalun baya cikin al-muhajirun baya cikin ahli badar baya cikin wanda suka halarci yakin Uhud bal ma yana daga cikin wanda suka suna yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin amma da ya musulunta Allah ya ji masa duwan ta abin da ya wuce kuma shi lallai yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma darajarsa ba ta kai ta Abdurrahman bin Auf ba. Shisa wa ula'ika ma'al mu'minina munafiqai waɗanda suke munafiqai ko da sun tuba sun gyara aiki sun yi ikhlasi su wa innan kullum suna dai tare da mu'minai amma ba su zama tsantsar mu'minai wanda suke sun zama masu imani tun farkon zamani. Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya bata wa Abubakar rai suka samu sabani tsakaninsu Umar radiyallahu ta'ala anhu shine da gaskiya. Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya bashi hakuri, sai ya kiyaye hakuri. Sai hankalin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tashi. Sai Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu hankalin sai ya tashi, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashi. Saboda me ya bata Umar rai ya tabbatar shine da rashin abunan shine da kuskure, zaka ya ba wa Umar hakuri amma Umar ya kiyata. yan Umar radiyallahu ta'ala anhu yana isowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja fiska yake cewa sahabin nawa Abubakar ba ku ne kuka kore ni ba ya karbe ni kuka karyata ni ya gaskata ni kuka ci mutunci na ya mutunta ni hal antum tariku li sahibi shin za ku kyale sahabina ya huta ba za ku kwantar masa da hankali ba babu wani daya a duniya wanda ya taura yake da hannu a kanmu ma a da abubakar siddiq in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani taurin mutum in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taura muke jin kunyansa har yanzu muna ganin ba mu biya shi abin da ya mana ba in banda Abu Bakar radiyallahu ta'ala to ba za ku daina bata masa rai ba kuma radiyallahu ta'ala mu yace sai da kafafuwa na suka kasa dauka na na fadi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa na ya wa Abu Bakar radiyallahu ta'ala lokacin da Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu ya taba Bilal radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya ce wa Bilal kai baki ne ka duba Abu Zar fa duk irin darajar da yake da shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka ta'ishu wahidan wa tamutu wahidan wa tub'athu wahida yace kai Abu Zar kai ne wanda za ka mutu kai kadai za a tashe ka kai kadai abuna za ka mutu kai kadai za a bunne ka kai kadai za a tashe ka kai kadai mu duk ya faru ga manzon ga Abu Dhar saura kawai yanzu tashi ne za a ga inda zai tashi shi kadai a wani kauye gefen Madina can yake tashi kadai saboda wata fahimta ta saboda babu bukatun fadan fadan sai ne lokacin da ya faɗi magana ga Bilal saboda Bilal bakin fata ne dan kasar Habasha ne kasar Ethiopia yana faɗin wannan magana din manzon Bilal hankalin sai tashi yaya musulunci ya haɗa mu za a zo kuma a ce ya faɗi wannan kalmar gare shi wata kalma kan wanda suke nuna bilal baƙin fata ne su kuma larabawa ne za ka bilal ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin sa a tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran sai ba shi Abu Dharr yana zuwa manzon Allah ya cewa haka za ku yi haka za ku yi tsakanin bilal din za ka ga wannan magana Abu Dharr yake cewa wallahi ya rasulullah sai dai kwantar da fiskansa a kan ƙasa ya ce bilal ya zo ya taka fiskansa da tafin kafar saboda suna neman yardar manzon Allah sallallahu alaihi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da su babu bambanci bainal aswad wal abyad wal ahmar wal wal azraq ko wani abu ko wani irin launi illa bi taqwallah sai tsoron Allah ne kawai bambanci wani ya ci wani tsoron Allah nan kuma ana ganewa ne musamman mu a yanzu in an koma ga Allah ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da cewa munafikai ko sun gyara sun tuba fa ulaika ma'al mu'minin suna nan ne dai tare da mu'mini amma ba su zama kamar mu'minan farko abuna wanda suka zama to sun yi imani tsantsa tun farko ba Ok, idan ka duba sahabbai da irin tarbiyyar tarwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ya gina su ne kawai akan imani tsantsar imani da son lahira da tina lahira da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa irin wannan imanin nasu babu yadda za a yi munafiki don ya tuba ya kamo matsayin su shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ulai kama al mu'minin su wa'annan munafikai bayan sun tuba din sun yi komai sun faɗi sun yi duk abin da Allah ya bayyana a baya to suna nan ne tare da mu'mini Allah ya ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima ka duba fa Allah bai ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina wal munafiqina ajran azima ba kuma bai ce wa sawfa yu'ti Allahu ta'ibina ajran azima ba munafiqan da suka tuban ba su aka ambata ba anan amma dai tun da su din ma'al mu'minina to sai Allah ya sake tunjira wa mu'mini yace wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina da sannu Allah zai ba wa mu'mini ajran azima la jami ilma ma'ana sai ka zama mu'mini cikakken mu'mini duk abin da ake ji na imani idan sai mun kwatanta kana taka tsantsan da duniya kana tsoro ba don baka son ta ba ba don ba kwaɗayi a cikin zuciyarka ba a'a kai kawai Allah kake tunawa shi yasa ka tsallake kaza ka hakura da kaza ka bar kaza ka kame daga kaza ka duk abubuwa ka bar su ne don Allah tabaraka wa ta'ala kana neman ladan sa ka zama mai imani yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya gina a zukatan sahabbai shine imani ya gina imani a zuciyarsu da almu'aha da kuma yan uwantaka son juna da imani wannan imani din in ya samu a cikin zuciya to duk gaba ɗaya duniya za ta zauna lafiya amma duk da imani bai samu ba kullum ya zama to wa'azin mu ba na tina wa mutanen da suke zaune a gaban mu imanin su gyara bane to an samu matsala mutum ya zo ya zauna mu yi awa guda muna magana kawai maganar wasu daban kai kana jin daɗi imanin ka yana rufe ni da nake magana imani na yana ruɗe kuma mu zo mu san murmushi muna dariya muna kabbara ana ta maganan wayansu ai ko azin yau ka karbi kanka sai ka ji kansa wallahi an gama ya su gaba daya kuma daga sama har ƙasa a gaba an yi musu tata wai wannan shine wani wa an yi musu tata suwa suwa a ce kai kuma ba an maka ne kana da rubaffen imani ne maganin kana da rubaffen imani in ba sa'a ake ba ni ne na san muna da rubaffen imani ban san sauran masu magana amma wajibi ne mu gyara mu san cewa masu imani din shi ne farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq ya ji cewa ba abin da yake so a duniya sai Allah da manzo zai iya ba da dukiyarsa gaba ɗaya ya bar ƴaƴansa cikin yunwa ya bar iyalansa cikin yunwa kai yana iya ɗauko abin da ya mallaka gaba ɗaya ya ba da ita lillahi wa wani rasuli wani irin imanin ta kenan abubakar siddiq bayansa duk kowa yana biyo bayan sa ne kawai kowa da irin gwargwadon imanin kowa da irin imani da yake amma sai mun zama masu imani na gari wanda shi ne farkon ginshiƙin abu don haka in al'umma ta lalace irin yadda muke ciki yanzu din nan to sai a ci gaba da farfado da imanin mutane duk inda ka zauna ka san cewa kai ne laifi ne duk inda ka zauna ka san cewa gyara ake so a yi duk inda ka zauna ka san cewa a rufe kake kawai ka yi kokari ka gyara imaninka kar ka yadda ka je ka haɗu da Allah da irin wannan rayuwa to in muka zama haka nan an tina mana can an tina mana can an tina mana zai zama duk wata kila muna dan gyara zuciya kullum shedan a tsaye yake to ana wa'azi mai wanda zai tuna wa mutane ma ya aka kare balle in an daina wa'azi ya zamanto an koma kawai wasu maganganu Allah tabaraka wata'ala ya ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima Allah da sannu zai ba wa mu'mini lada mai girma wanda suka zamanto masu imani na gaskiya Allah ta ma yaf'alu Allahu bi 'adabikum in shakartum wa amantum Allah ba damuwarsa bace azabtar da ku in shakartum ko kuma in ni'imta ku in shakartum wa amantum in kun yi imani kuka zamanto kun gode wa Allah ba damuwar Allah shine sai ya kamo mu ya tumbuda shi a azaba ba wai Allah ya halicce mu don ya azabtar da mu bane shine ma'ana ma yas'alullahu bi azabi in shakartum wa amantum in dai kuka gode wa ni'imar Allah kuka yi dan abin da ya tawo gare ku amma kuna masu imani wa amantum kuna masu imani shakartum kuka gode wa Allah kuka gode wa ni'imarsa to abin da kake da shi ni'ima ce to ka gode wa Allah akan ta kuma ka zama mai imani to Allah ma yaf'alu Allahu bi azabi Allah ba dan amore bane yanzu wani zaka iya zai iya cewa yana hawa mulki sai kama wane da wane da wane sai ya ce a je a nitsa su a cikin gidan kurkuku shikenan kawai sai zai rinka tafiya wa abokanansa da wane da wane gaba ɗaya na taka su za a yi siyasa har a gama ba za a sake jin labarin su ba to Allah ba haka yake ba Allah bai halicce mu don ya taka mu ba. Allah bai halicce mu don ya murkushe mu ba. Allah ba dan an murkushe ba ne. Allah bai halicce mu don ya muzanta mu ba. Ma ya fa'alu Allah bi azabi. Allah bai yi mu don ya azabtar da ku. Allah ya yi mu ne don rahama. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abuna abuna Allah ya fi jin tausayin bawa sama da uwa wacce take jin shayar da ɗanta nono take jin tausayin wannan ɗari. ba za ta iya jefa shi a wuta ba yadda wannan uwar ba ta so ta jefa wannan ɗan da take shayarwa a cikin wuta haka Allah baya son ya jefa shi bawan a cikin wuta da kuma ya fa'ala Allah bi azabikum Allah bai yi mu don ya azabta da mu wallahi Allah ya yi mu ne don mu shiga aljanna kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu ya rasulullah wa man ya aba qal man ata'ani dakhala aljanna wa man atani faqad aba dukkan ku ɗan aljanna ne sai wanda yake dukanmu na insha Allah yan aljanna ne sai wanda yake Allah saba wanda zai ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance shakiran yana godiya ga aikin ranar tashin alkiyama Allah zai mana godiya in mun yi aiki na farai Allah ya gode maka ma shi ne ko ya halicce mu shi yayi mana komai amma ranar tashin alkiyama in mun yi aikin kwarai wa kana Allahu shakiran Allah zai gode mana ta hanyar ba mu gidan aljanna da ni'imta mu da sauransu sannan kuma sai zo yana gode mana na gode mu abin da kuka yi na gode mu yanzu ba ana misali a sai sarkin gombe ya zo ya gan mu mun yi masa biyayya ko ya samu wani abu sannan sai ka ya zo gashi shine sarkin mu amma kuma sai zo yana cewa na gode mu abin da kuka yi na gode mu kaza kaza ai sai ka ka ji daɗi sarki da kansa ya gode mana balle Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gode maka kana Allahu shakiran alima Allah ya samu gode mu zamanto wanda za su ga aljanna wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba in muna rai
suna gayyatar kuma musulmani zuwa wajen wato bikin yaye yadda kuma don karfan na ɗalibai ke biyana wanda za a gabatar da lafiya wanda zai gabatar da lafiya da shi shi da zai gabatar abu zai yi magana kan yin ruwa da wasu da kwarai wato wajen za a gajiya yayi ko mutum a gajiya yayi kuma tare da zuci ranar da shirin ishirin da biyu wata fiye da zuci da tashi kan da goma da tashi matashi na kan matashi ne ba da hanyar zuwa wasu da kuma abu da ke ba kuma ya karfi su ne na wannan zanya su wasu da ne kuma su ne zuwa wanda ya wacce da ta wuce ya ba da shekara ɗin kuma lokaci wanda za a gabatar ranar saboda kuma Thank you. Peki yani hangi diğer şey sorular? Ben insan olarak bu kadar şey okumak bu kadar şey koyuyorlar da bu kadar şey yapıyorlar. Tamam sokak insan olsun kavaydı. Bir şey bu kaydı. Sonra böyle bir şey yapmadı. Eğer bu ana tamam ki bu Zor ya. Nasıl bir şey? Bir bir şey. Ama inşallah. Teşekkür kuma suna da ɗaya ko tsawon da ya haɗe kuma su ji ya shi ne shi ko da bayan ya kuma da kuma ya yi nan ba a kuma kai shi ga mutum an buɗe an ɗauki masa ba ta da wata ɗin da ɗan biyu ne ko wani da su shi ne ke kan ba da zama mutum da su ne da zuwa da wuri ne ya rama sun ce sa'an kuma yana tunanin da zuwa da mara da ya haɗe wani mutum cewa hanyar da da ke da wannan yanzu don ke tabbori kuma masu wani da kifa shi wani da ce suna masu yi wani da ke da ke da zama da kuma da ya tsara wa ya ji wani da su da ke mana shi na yadda da mutum su yi ya faɗa ma wanda ba su yi ba wasu wanzaru da suka shafi da su
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ya halatta ai wannan an faɗe shi ma a ɗazu za a iya karantar da wanda ba musulmi ba ko a gaya masa kyawun musulunci don ya fahimci musulunci wani za ka yana gaba da musulunci ne don bai san mene ne musulunci za ka ya halatta a karantar da shi musulunci ko a gaya masa gaskiyar abin da musulunci ya kunsa don ya fahimci menene musulunci Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace wallahi wa alim
Allah ya rahama wa ya kuma zai shi da ma'amala sallallahu alaihi sai da wani da shi ma na hannun mutum da yake jinyar mara lafiya in ya ga ana wato da mutuwa su da yana da yi da yi da ce mata wato da ce ya kalma shahada ko kuma ya kalma na wani mutum da shahada sannan sai ya tabbata na shi da ce wanda na hamsa wa malu sai kuma na malu mai sai ta hada sau da dama ya tana zuwa mana ko da yaushe wani lokacin bayan ya gama aiki ko kuma ka gama to amma a lokacin da ya tuna ranar da ci yana tsayar da ba ya kuma kamar da ya wanda da ya matsayin aikin da su
a ya halatta mutum ya yin kabli jirowa wanda ya ga alamar zai rasu kalmar shahada wannan kusan ai dalilin ma da ya sa ya kamata mutum ya zama to yana dab da dan uwansa kenan ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani nasa ko kuma dan uwan musulmi wanda zai rasu ya zama to yana bijiro masa da kalmar shahada amma ba ce sai ya ce masa kace ba kawai zai rinka yin kalmar shahada din ne a dab da shi har a samu ya ansa ma'ana zai yi yin kalmar shahada yana yi da ya ga ya ga alaman zai magana ya rinka yin kalmar shahada har in an yi sa'a wannan mutum din ya samu Allah kana masa kalmar shahada shikenan sai ya karba wannan kusan wajibi ne ma musulmai su abuna hatta likitoci ko ma'aikata lafiya ya kamata su rinka iya kokarin su wajen yin wannan in suna jinyar mutane ko an kawo mutane cikin jina-jina sai su rinka yi musu kalmar shahada domin an yi sa'a a su ceto su daga wani irin yanayi kuma su samu wani matsayi mai daraja shi ne cikawa da kalmar shahada Allah samu dace sannan wanda yake tunanin kamar in yayi aiki zai ji cewa ko yayi riya ko kuma wani abu nan a matukar shi ba riyan ne ba to wannan ba riya bane kuma dama yana daga cikin alamomi na imani mutum ya zamanto kullum yana taka tsantsan kuma yana tsoron ya ji kamar ya fada cikin kaza kamar bai fada ba wannan yana daga cikin alamomi na imani insha Allah ta'ala sannan kuma dama riya wani abu ne wanda yake shirkul asgar wanda yake shiga jikin mutum ta inda baya tsammani ya tana tafiya tamkar tafiyan tururuwa cikin duhun dare akan bakin dutse ba za a san da ita a gurin ba haka riya take shiga cikin jikin mutum take shiga cikin zuciyarsa da zarar mutum ya fara jin take ci gaba da istighfari kuma ya rinka yawaita addu'a yawa daga cikin magabata sun sha yin addu'a don riya wasu daga cikin magabata suna cewa ana gayyatar su janaza sai sun gama shiri za su sai su fata saboda wani abu ne bijiro musu wasu kuma sai sun fito za su yi kaza sai su abuna ko duk wani abu ne da zai bata mutum ya ko kuma ya ji cewa yayi abu ba don Allah ba wannan shine abin da ake tsoro amma ya iya kokarin sai bai tsira yana addu'a yana bijiro da ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala yana yi kuma kar mutum ya rinka damuwa da yabo wasu mutane kawai zaka gan su mutum ne mai son yabo wai shi duk a a yaji dai ana yaba shi ko abu ne ku sayi iri daya amma ya fi son yaji ana yaba na da shi da komai iri ɗaya ne da nawa ne ko kuma wani abu ne wanda dama kafin ma ya soma amfani da shi ba dubu sun yi amfani da shi amma sai zama shi nasan da yake so a fada wani za ga yana son a yaba shi mutane kuma sai kaga suna kokarin halakar da mutum ni yawanci na ga mutum mai son yabo na kan dan horar da shi sai in yaba shi gaskiya saboda kar a taimake shi akan abun da yake kai ko sai suka suka yasa da shi yanda ya kamata amma ka zo ka sai ba mutum a ai kai din ne kaza kaza ai malam da ku ne kaza ai kaza kaza kar ka damu da son yabo zama kawai karka rinka sauraron mutane sosai lokacin da za su abu na dinka amma nan wallahi in ji abu nan kaza kaza mu muna su aini duk wannan bai kamata ba sai dai akwai bushra ajila wanda wani zai zo ce gaskiya ya ji daɗin kaza saboda haka yana fatan Allah ya saka da alkhairi wannan bushra ajila ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawan yabo zaka gane ne yabo din yawa zaka mutum abu na yawan yabo da sauransu wannan bai dace mutum ya rinka yawan sauraron yabo daga gurin mutane kullum game da hankalin ka kawai kar ka daukar ka wani abu kar ka jira sai an yi wani abu kar ka jira sai an ma wani abu kar ka jira kana zaune za ka iya yin abu kana jira sai wani ya maka ne ba irin a gida ko yara ba don a tarbiyyantar da su ko kuma ɗalibai don a tarbiyyantar da su ba ga babban mutum kana jira ya ma wani abu na wai ka zama babban wani ko kuma kai ne kaza ne a dukkanin ka kauda kar ka damu da irin wa'ina abubuwa su suke rage abu na biya kuma suke kara wa mutum ikhlas Allah ce mutum wallahu ta'ala
ina saka da su kawai addu'o'i kwata da wani da ya ne aiki mutuwar da su sosai kuma su shiga da su ta suna kuma da kai da yanzu masu wani da wani da shi ne wasu gari a cikin wani su da su dama mutu da su Thank you. da kuma wanda yake magarci wasu har zai karfa wajen zuwa ta shi nuna da daga Allah su hau. Da da wanda yake wasu na da ne da wanda yake shi da yawan da su da kuma wanda yake rukun na da ke kwan su su a jiran da rukun da shi da shi da ke rukun su a mata ne da yi suke rukun ma da yawan su su ne da shi da ne su ne da wani shi da ya wuce. nan da kuma wanda da wanda ta ce wani da ta kwata ta biya a kai da da bai da da ya yi mako mai da suna haka ala da kuma su zuwa su masu ta yi kuma ta ta ta shi ko ta ta ta ta ta ta maka maka ko ta ta masa sannan akwai da ya yi ban dubi har ka wanda ya ce shekaru yawa da yawa أنا لا أملك غير الذي يرجع وقال لمن أيوة الله أدل الله سبحانه وتعالى يرد الشيء الله هو يقول
wayannan duka bayan Allah da suka turo sai bukatun yan uwa musulmai su su da addu'a masu ciwon wasu yawanci a yawaita ambaton Allah da yawan zama da alwala yana rage wannan ciwo na wasu wanda ba su da lafiya da masu ciwon kafa da masu ciwo yanayi daban-daban da wacce ɗanta yake dauke-dauke mafi yawan abin da ya dace shine ita mahaifiya addu'anta kawai a gaɗa Allah yana karɓa dole haka duk koyaushe da mutum tana yawaita addu'a gare shi addu'ar da ya fi na kowa ma a gurinsa saboda haka ta yawaita wannan addu'a din muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya kare ya sa ya dena zuriyar mu kuma Allah ya kare su daga irin wannan Allah ya azurta zuriyar mu da haddan alqur'ani da aiki da shi Allah ya ba su saukin haddace alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi da mu da su baki da dukkan waɗanda suka turo da wanda suke bukatan aiki da wanda yake neman admission da wanda suke bukatan nasara da jarrabawa Allah tabaraka ta'ala ya taimake su biya kowa bukatun sa wanda suke bukatan aure maza Allah tabaraka ta'ala ya ba su mata na bare wanda suke bukatan aure mata Allah ya ba su maza na bare duk wanda yake da kowace irin bukata wanda suke bukatan jari ko kuma suke ganin barazana cikin jarin su Allah ya kare wanda suke bukatan jari kuma Allah ya yaukaka jarin su wanda ake bin su ba su suka Allah ya ba su ikon biya duk abin da zai zama to alkhairi a rayuwar mu Allah ya tabbatar mana da shi Allah ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali da bautawa Allah tabaraka ta'ala. Allah ba mu ikon bauta masa dare da rana kamar yadda yake Allah ya karbi ayyukan mu na kwarai komin karancin sa Allah ya girmama shi ya karbe shi ya sa a cikin mizanin hasanat iyayen mu Allah ya gafarta musu kurakuran su Allah ya yafe musu zunuban su iyayen mu da kakannin mu da suka haife su Allah tabaraka ta'ala ya hada mu da su cikin aljannar firdaus Allah sa suna daga cikin wanda Allah ya yanta mu ya yanta su a wannan rana mai albarka Allah ya fassaha mu cikin kaburburan su ya yalwata mu ya haskaka mu Allah ya sa in mutuwar mu ta zo Allah ya daura mu cikin imani Allah ya hada mu da su a gidan aljannar firdaus zuriyar mu da iyalan mu Allah ya sa su zama qurrata ainin lana duniya da lahira Allah ya kare su daga sharrin shaitan Allah ya raba su da duk wani miyagun ayyuka Allah ya sa mu ga mummunan abu tare da su duniya da lahira Allah ya hada mu da suratun aljanna firdaus ya ba su ikon haddace alqur'ani da aiki da shi ya sa su zama mutanen kwarai ya kare su daga cincinin zamani Allah ya kare mu daga sharrin makiya da abokan gaba wanda suke gaba da addinin musulunci Allah ya mayar musu kai da su kansu wanda suke shirya makirci a kanmu ko akan addinin musulunci Allah ba mu kariya daga sharrin su Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'la'ina wa na'udhu bika min shururi ya hayy ya qayyum Allahumma qina sharra a'la'ina bima shi'ta ya dhal jalali wal ikram wanda suke nufin adalci cikin mulkin wannan kasa tamu da wannan jihar tamu Allah tabaraka wata'ala ya taimake su wanda suke nufin handamewa da rufe suke akan dukiyar talakawa Allah ya kawar da su kawo na farai Allahumma yassir lana umurana wa sur awratina wa amin rawatina wa aslih a'immatana wa ulati umurina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma واجعل تفرقنا معه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قبل لنا حوائجنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ومن علينا بالخيرات فيها انك سميع قريب مجيب الدعوات وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.